الأصحاب وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم manya-manyan shehunanmu da mukaddamanmu da kalifofi da sauran 'yan uwa buridai almajirai da waɗanda suke sauraron mu a cikin gidaje mata da yara ina mana sallama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar tsaye ga watan rabiul akhir hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya na miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu maulidi karo na farko wanda matasa na tikori karkashin wanda yake jagorantakansu malam muktar suka shirya wanda farko dole ne mu jinjina musu mu yaba musu da irin wannan kokari mu ja hankalin matasa kuma su koyi da su domin su ma su kashe kudadensu da abin da Allah ya ba su su gayyato manya-manyan malamai a sassa daban-daban domin su karantar da mutanen garinsu hakika wannan ba a cewa wai daba ko kuma majalisa domin duk wata daba ko duk wani majalisa inda za su ba da haƙƙin wannan daba ko majalisa irin wannan haƙƙi ko da zai zamanto musu kafara na dukkan abin da ke gudana a wannan majalisi ko daba kuma bai tsaya a nan ba wani labari da na ji min daɗi shine a wannan zaman da suke suke jera motoci idan baka sani ba ya ka ɗauka ko hira ko wani abu da ake a he kowa akwai adadin salatin annabi da aka ba shi kullum yana yi wannan duka wasu ababe ne wanda dole a faɗe su gabanin a ce wani abu ko a shiga cikin maudu'i gabanin komai kuma muna tare da manya-manyan baki wanda ganin himma da kwazo na waɗannan matasa na tsaya ba dare ba rana na yi tawaya na yi ƙoƙari na ga cewa wanda da Allah ko a mafarki ba ma tsammani kafansu sai taka cikin garin wanda ya hada da babban malamin mushehin mushehin matu da kuma malam sheik musa ko in ce fatarsu ko in ce taraba duke ne ana cewa malam musa aliyu taraba ko malam musa aliyu fatarsu kuma muna tare da malam muhammad tizan wanda shi ma mun gayyace shi daga maiduguri ya turo wakili wannan duk a gaskiya in ba ganin kwazon waɗannan matasa ba to ba zai yiwu a ce sun shigo mana cikin gari a irin wannan yanayin da ake ciki na zamanin boko haram to farko dai wajibi ne gabanin waɗannan malamai guda biyu su fito su tsaya to mu kaddamar da su ko a takaice ne shi dai malam Musa Aliyu ba bakon mutum bane anan idan ba a manta ba na gayyato shi a jerin malaman da da muke gayyata karkashin maulidin da aka gabatar na maulan mu Sheikh Ibrahim Iyas a kofar gidan marigayi Alhaji Shehu Gana Kawura shekaru hudu da suka wuce ya mana lecture akan darajojin sahabbai wannan shi ne malam Musa na wancan lokacin da aka gayyata inda ba manta shi ake ba wanda kuma fitacce ne mai gugurmaya ne wanda tsakaninsa da waɗanda ake ci ma 'yan salafiya ko izala ba ga mashi sahibin raddi ne na taraba saboda haka muna nan tare da shi alhamdulillah muna gode mishi muna yaba mishi da wannan ansa gayyata da ya mana sannan kuma na biyun shi ne malam sheik mansur wanda bayani ya gabata a kansa wanda sheik mansur al-mu'arraf ne la yu'arraf kasancewa bai taba kafansa bai taba takawa ya shigo guru ba wannan ne zai sa a yi tarihin shi amma shi al-mu'arraf ne la yu'arraf domin yana shirya maulidi a Kaduna wanda tun Nigeria ba a shirya maulidi irinsa wannan ba ni ne na faɗa ba na ji Sheikh Abdul Ahad dan gidan Sheikh Ibrahim Inyas a maulidi Sheikh Mansur da ya halarta bara wanda ni ma na halarta a nan ne naji yana cewa duk maulidan da ya halarta in ba maulidin kaulak da kuma South Africa ba bai taba halartar wani maulidi wanda ya hada kusoshin mutane daban-daban daga Ghana daga Burkina Faso daga Senegal da Burtaniya su Chadi su Cameroon da kasashe daban-daban su Masar sun halarci wannan maulidi ba saboda haka maulidin da yake shiryawa a Kaduna shigen babu irinsa haka nan shi yana da masharidi daban-daban na cikin gida da na waje kuma ƙwararre ne wajen fahimtar diwani maulan musa ibrahim iyas wanda kuma yana da tasirsuka na bidiyo da audio da yawa wanda ya fassara na wannan diwani kuma shi bai kasance mukaddami haka tura ba ya kasance mukaddami ne a daidai wannan lokaci murabbi ne murshidi to alhamdulillah ba zan iya cewa komai ba sai Sheikh Mansur Kaduna ya zo ya zauna za ku tabbatar da me nake faɗa a yanzu. A dangane da wannan maudu'i da aka yi bayani a kansa darajojin manzo sallallahu alaihi wa sallama karkashin karantarwar alkur'ani mai girma. Farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci Qur'ani sukutum da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda Qur'ani shi ne manzo sallallahu alaihi sallama manzo kuma shi ne alkur'ani mai girma saboda da yace kad anzalallahu ilaikum zikran sai yace rasulan yatlu alaikum bayan ya ce zikran sai ce rasulan yatlu alaikum zikran suna na qur'ani sannan kuma yayi asafi na bayani ko badali yace qur'ani da ake nufi shine ma'aiki alaihi salatu wasalam wanda yake karanta shi hakanan aisha radiyallahu ta'ala anha wani ya tambaye ta yaya tabi'o'i akhlaq na ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ta ce a taqra'u alquran kana karatun qur'ani ne qala na'am yace eh ina karatun qur'ani qalat kana khuluquhu alquran in kuwa kana karatun qur'ani qur'ani shine tabi'arsa shine halinsa halinsa shine qur'ani domin malaman nahu suna cewa isimi na kana da khabar dinsa in suka kasance ma'ana ba jussa ba kowanne zai zamo isimi kowanne zai zama to khabar kenan za ka iya cewa kana kulquhu alqur'ana ko kace kana alqur'anu kulquhu kace halin manzo shine qur'ani ko kuma qur'ani shine halin manzo haka nan Allah subhanahu wataala babu wata sura daga cikin surorin Qur'ani face ya fito da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna shi a sai shi a cikin wannan sura wanda ma Qur'ani yadda ya fassara manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi a matsayi na makali na na umumi sannan kuma ya fassara ma'aiki a makami na kusufi sannan kuma ya fassara ma'aiki a makami na ma'arifa waɗanda suka san ƙur'ani sani na gaske a kowace aya za su fito maka da darajojin manzo sallallahu alaihi wasallama daga bisani ƙur'anin ya fito ya zamanto yana bayyana wanda aka saukarwa ne Qur'ani ya bayyana wanda aka saukarwa ya bayyana manzo sallallahu alaihi wasallama a kowace aya amma wanda ba shi da irin wannan nau'i na ma'arifa akan iya dauko mishi wasu ayoyi shahararru a kowace sura wadanda ayoyin suna fito da manzo sallallahu alaihi wasallama suna bayyana shi suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi halitta irin sa ba dake suratul baqara ita ce sura ta farko ko in ce suratul fatiha suratul fatiha Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ma'aiki a aya ta shida inda yake cewa siratal ladina an'amta alaihim alladina an'amta alaihim sune annabawa kamar yadda Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama an'ama Allah alaihim su waɗannan annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake allazina an'ama Allahu alaihim jagorar su mafificin su shine manzo sallallahu alaihi wa sallama kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ma'aiki ya bayyana shi domin a san shi a sura ta Fatiha inda ya faɗi annabawa wanda kuma shine jagorar waɗannan annabawa a cikin suratul baqara kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma'aiki a wannan makami da muke magana na umumi ba makami na kususi ko kuma na ma'arifa wanda kowace aya take bayyana shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa karnara karnara takalluba wajhika fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yadda aka bashi sallah yadda yaso yadda ya zaba haka na Allah subhanahu wataala kiblar da ake wa sallan Allah subhanahu wataala ya zaba mishi yadda ya so yadda ya amince yadda ya yarda alal misali a yanzu kai aka ce a sallah a sallah lokuta biyar a rage ma daya baya yiwa dole ne kai lokuta guda biyar din ko a azhar a rage ma daya sai zaman to hudu zaman hudu ko kuma a magaruba daya zaman to biyu ko asuba daya ya zamanto daya ba zai taba yiwuwa ba amma ma'aiki alayhi salatu wassalam aka bayi sallah hamsin yace yace tai yawa aka rage shi tai yawa aka rage yayi muraja ubangiji sa dadde dadde har su tara aka mayar da salloli lokuta hamsin din yadda yake so aka rage suka zo suka zamanto guda biyar wanda a biyar din ma ya ya hau makami na haya'i ne cewa inni astahayi rabbi ina jin kunyan ubangiji na da ya koma a biyar din ma za a rage sallallahu alaihi wasallama to haka nan a kibla wanda duk duniya ake fuskantar kibla ake yin sallah Allah subhanahu wataala ya duba kiblar da yake so ya amince yace qad qad nara taqalluba wajhika fi samai yace falan walliyannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام هكذا الله سبحانه وتعالى يبين من ما أيتي عليه الصلاة والسلام أتكين سورة البقرة شيوا ما أيتي إن يموت باء شيوا يموت إن يموت باء شيوا يموت تولي حنيا يسندم ون اللدبي إن يكي شيوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولن دعك كشف سكي شهادة wanda darajar su bai kai daraja ta ma'aiki ba an hana a ce musu matattu to saboda haka ma'aiki alayhi salatu wassalam kashadi an hana a ce ya mutu wannan makami ne sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya hau a lokacin da ma'aiki ya rasu yake cewa da in kuntum innahu mata la aqtulannakum in kuka kuskura kuka ce ya mutu to zan kashe ku gaba daya ya zare takobinsa sai sai na abubakar ya hau makami na tarihi kun san abinda baya halatta baya zaman toja'i a tarihi yana zaman toja'i saboda haka ya hau makami na tarihi da ke ya cika ya isa ya kai wannan makami sai ya zo ya tsaya a gaban sai na umar yana zare da takobi sai ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata yi amfani da kadin mata din saboda tarihi in ba haka ya faɗa ba bayan da za a yi a gane shi kuma sayin na umar ya hau asalin ladabin ne cewa ba a cewa ma'aifi ya mutu domin haka ne duk cikin qur'ani daga bakaran har nasi babu ayar da zaka zo ka samu cewa an ce manzo ko ma'aiki ya mutu babu sai dai kaga ya ce in mata afa afa in mata au kutila sai ce haka au afa afa in mitta ko hum khalidun ko kuma yace innaka mayyitun fa innahu wa innahum mayyituna sai dai ya faɗi haka shi kuma a ka'ida ta larabci in ka ce mata ya mutu amma idan ka ce in mata to bai mutu ba in shartiya tana hana kasancewar abu misali idan ka ce ja'a zaidun zaidun yana nan a nan amma idan ka ce in ja'a zaidun to zaidu baya nan a wajen zuwan bai kasance ba kenan to haka na Allah ya yake amfani da in in mata afa in mata au kutila haka yake cewa kaga in mata au in kutila kowannen su bai kasance ba saboda an yi amfani da sharfiyya aka na afa in mitta in mitta yake ya kawo in sharfiyya wanda amfani da wannan in ya nuna cewa ba a ce wa ma'aiki ya mutu ba haka nan da ya ce innaka mayyitun din nan a gun larabawa in sun ce mayyitun da shadda suna nufin abin da bai mutu ba ne in suna nufin ya mutu suna cewa maitun ne da tafiye kamar da alimamu shafi'i a hirzul amani yake cewa wa ma lam yamut lil kulli ja'a musaqqala a cikin qur'ani gaba daya inda kaji an ce mayyituna ko aka ce mayyit to abin bai mutu ba tukuna amma kaji an ce maitun ko maitan ko almaita abin ya riga ya mutu to saboda haka a cikin qur'ani Allah ya karantar da mu wannan ladabi daga bakaran qur'ani har nasi ba inda yace ma'aiki ya mutu ko ya rasu ko an kashe shi babu sai ya allaka da wasu abubuwan da suke kore mutuwar tasa sallallahu alaihi wasallam haka nan wannan aya ta bamu wannan daraja ta ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa dan darajarsa dan ya isa dan ya shiga ba a cewa shi ya mutu haka na Allah subhanahu ta'ala cikin dai suratul baqara zamu fada inda inda muka ga lokaci ya cika daga nan zuwa nasu sai mu dasa aya saboda an ce a karantarwar Qur'ani ne Allah subhanahu ta'ala yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أولنا آية Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa manzanni ya fifita su ya fifita su ya faɗi annabi Musa alayhi salam ya yi mishi iyaka ya faɗi darajarsa shine minhum man kallama Allah kamar yadda yace kamar yadda yace in mistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami yace minhum man kallama Allah cewa darajar da Allah subhanahu ta'ala ya bawa annabi Musa bayan risala shine ya samu mukalama da Allah subhanahu ta'ala annabi Isa kuma yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya kida ya mishi darajar da ya bashi cewa yana tare da ruhul qudus malaika jibril ko yaushe an yi ta'ayidin sa da shi amma ma'aiki alayhi salatu wassalam yayin ibhamin sa wanda malaman ilmul ma'ani suna cewa ibahamin abu yana nuna darajantar da shi ne sai ce wa rafa ba'dahu ai wa rafa ba'da rusuli shi ne ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ya ce darajat ya kawo shi da siga ta jam'i siga ta jam'i a gummu ma ba wanda ya san iyakarsa shi jam'i an san da cewa jam'i ya kai uku kwaya uku sama da shi kuma ba wanda ya sani balle jam'in da Allah subhanahu wata'ala ya mayar da shi jam'i cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya dau daukake shi darajoji marar iyaka shi yasa a wannan waje shehu mushe Ibrahim ya ce cewa fala hasra bil ayati siyan baqilun wa kuffun linasru bahra amdahi rahwa cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalam wai a iyakance mishi darajoji ko fadaloli ko mu'jizozi ko ayoyi ko abubuwan ban al'ajuba na ma'aiki cewa ba iyaka shi ya kawo da la nafiya da jinsi haka ba za a iyakance wa ma'aiki alaihi salatu wasalam fadaloli ko daraja da abun faɗan darajojin ma'aiki ya ce batil da kusu duk ɗaya ne batil wani ne da ya shahara da balada da dolanci kamar yadda kusu ya shahara da balaga da kuma fasaha to wajen faɗan darajojin ma'aiki alaihi salatu wasalam balidi da fasihi duk ɗaya ne kusu da kuma bakin ciɗe wajen wannan ko shi ne alayhi salatu wassalam sai ka faɗi darajojinsa ka faɗi darajojin iliminka ya kare fasaharka ta kare balagarka ta kare a wannan lokaci za ka san da cewa baka faɗi komai daga cikin darajojin shi ba ku zo ku daidaita da wanda yake balidi shi yasa shehi yace lilasru bahara amdahihi rahawa yace mu jingina kogin yabon manzo sallallahu alaihi wasallam bashi a jingine ana cewa rahabu shine ka jingina kofa baka rufe shi gaba ɗaya ba to wannan shine abin da Allah ya faɗa a nan yace wa rafa ba'dahum daraja sallallahu alaihi wasallama da ya shigo cikin suratu ali imran ku alaihi salatu wasalam farko Allah subhanahu wa ta'ala yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah subhanahu wataala wasu abubuwa ne guda biyu wadannan abubuwa guda biyu duka nasa ne na ma'aiki ne sai ya raba abubuwan tsakaninsa da ma'aiki shi ne na farko mahabba mahabba ta Allah ta Allah ce kuma ta ma'aiki ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ahabba ilaykum min Allah wa rasulih ahabba ilaykum min Allah wa rasulih hadisi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mahabba ta Allah ce mahabba kuma ta ma'aiki ne ba a raba su haka ittiba biyayya biyayya na Allah ta Allah biyayya ta ma'aiki kamar yadda Allah ya bayyana man yuti ar-rasul faqad ata Allah واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله والرسول واطيعوا الله ورسوله هو واطيعوا الله واطيعوا الرسول الله يبين cewa ba a raba su amma sai anan ya raba in kuntum tuhibbuna Allah amma habba sai ya ambaci Allah fattabi'uni kuma a ittibai sai ya ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma abubuwa guda biyu ne ba sa rabuwa wanda abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa a nan shine in kana so Allah ya so ka to to ka so Allah da manzo in kuma kana so Allah ya so ka ka bi manzo ka bi Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam wadanda wadanda abubuwa gaba daya ba a raba tsakanin Allah da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda al'anan Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa abu nasa na ma'aiki ne na ma'aiki kuma nasa ne wannan gata Allah subhanahu wataala kadai shi kadai ya ba wa ma'aiki alayhi salatu wassalam haka na can gaba cikin suratu ali imran Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lamma atainakum aw taqra'a lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أنا الله سبحانه وتعالى يكاو ببن مغنى يكاو بتو نتن لوكشن da ma'aiki alayhi salatu wasalam yake tsauri na nuru a wancan lokaci Allah subhanahu wataala duk wani annabi da zai aiko wai aka zallahu misakan nabiyina sai ya ya karbi ikrarin shi cewa a duk lokacin da muka aiko da wani manzo rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi in muka aiko da wani manzo za ka yi imani da shi ka zamanto ordinary musulmi ka zamanto sahabinsa ka ajiye risala ka ajiye nubuwa duk wani annabi sai ya yi wannan ikrari tukuna za a aiko shi da risala ko a aiko shi da nubuwa sallallahu alaihi wasallama wanda wannan aya tana nuna awwaliya mutlaka ga ma'aiki alayhi salatu wassalam domin idan ma'aiki alayhi salatu wassalam ba shi da awwaliya mutlaka to da babu fa'idan karban ikrarin waɗannan annabawa da manzanni zai zama to abu ne gairu ma'qul amma kasancewa yana da awwaliya annabi nuhu alayhi salam ya riga ma'aiki a zuhuri da buruzi amma kuma sai da aka karbi wannan ikrari a gunta haka na annabi hudu ko salihu ko lutu ko ibrahim da makamantansu gaba daya wanda wannan yana nuna cewa a zamanin nukansu akwai ma'aiki a wani tsauri daga cikin atwaru saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa kad khalaqakum atwara akwai atwar na khalqu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tafi akai akwai atwaru na khalqu wanda annabi adam alaihi salam ya tafi akai akwai atwaru na khalqu wanda sauran halittu suka tafi akai a kowanne daure kuma yana da khisisiya daga cikin khasa'isi nashi alaihi salatu wassalam to saboda lokaci yana kurewa kuma an ce qur'ani gaba daya qur'ani yana da fadi mun shigo mun yi fatiha mun yi bakara mun shiga suratu ali imran a ƙarshe abin da nake jan hankalin waɗanda suka ba da wannan maudu'i cewa su san da cewa kowanne harafi daga cikin harufan alkur'ani za a iya istinbatin wata daraja daga cikin darajojin manzo sallallahu alaihi wasallama a makami ta kususiyya kuma makami ta ma'arifa kowanne harafi wanda bai kai ga wannan ba kuma zai iya cire wata daraja daga cikin darajojin ma'aiki a kowace aya a kowace aya ko kowace kalma haka har zuwa ƙarshen minal jinnati wan nasi to ga wannan ba maudu'i bane wanda za a ce cikin minti goma ko ashirin talatin a ci an yi bayani a kai sai dai a ɗauko hanyar a ba wa mutane su je su yi ta tafakkuri su je su yi ta ta'amuli misali Allah subhanahu wa ta'ala suratu shirk gaba ɗaya surar tana magana akan ma'aiki ne suratu duha gaba ɗaya surar tana magana akan ma'aiki amma a maudu'ai daban-daban suratu duha tana magana akan tarihin ma'aiki ne duk tarihin da muke karantawa na makka da madina da gaba ɗaya an gama tarihin gaba ɗaya cikin suratu duha gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala an gama tarihin gaba ɗaya cikin suratu duha suratu sharhi kuma Allah subhanahu ta'ala yayi bayanin ma'aiki wajen takdisin shi da kuma tafsirin shi yadda aka bambanta shi a zuci yadda aka bambanta a gangan jiki haka na Allah ya yi bayanin sulukin ma'aiki a suratul musallin sulukinsa Allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin da'awar ma'aiki a suratul mudassir haka Allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin ya yi bayanin talakki na ma'aiki a suratul alaq shi ne suratul iqra haka Allah ya yi bayanin wani wani abu da ya kasance a shekarar da aka haifi manzo a suratul fili domin kada a mance haihuwarsa sai aka aukar da wani abu na ban mamaki a shekarar aka saukar da sura a kai da zarar an karanta wannan sura za ta tunatar da shekarar da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa ake cewa wuli da amul fili aka kawo sura su kutum wacce take tabbatar da wannan tarihi Allah subhanahu ta'ala sai da yi bayani akan karshen rayuwa ta ma'aiki suratul nasr Allah subhanahu ta'ala yayi bayani hirzin ma'aiki da dafa'insa da hifzinsa cikin suratul falaki da nasi Allah subhanahu ta'ala yayi bayani bi'a da mujtama'ar mujtama'ar da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya rayu cikin suratul quraish suratul quraish ne ila quraish bi'ar aka zo aka bayyana aka na ma'aishi alaihi salatu wassalam haka na Allah subhanahu wataala mutuka na karshe Allah subhanahu wataala ya zo ya nuna mana daraja ta karshe na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda babu daraja wacce ta kai ta cewa abin da shi yayi ma'aiki ne yayi abin da ma'aiki kuma shi ne yayi yace wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu ya kira ma'aiki almuhuni ne wadatarwa Allah ya wadatar da su ma'aiki ba ya wadatar da su wanda kalmomi ne da Allah zaka ji tsoron kudin su saboda kar a ce ka kafirci amma in ka fada ba kafirci bane kamar da Maulana Musa Ibrahim ya yake cewa لأن رسول الله مدح وروحه وقل فيه ما قد شئت لا تبتشم إسرا شما يكي عليه الصلاة والسلام دا أبن دا كتي سوء كان سكفدا كرك جسورون غلوي شيوا كاكيش إن دا بكيبا ko karka faɗi cewa in na faɗi kalma kaza ai na kafirci ai na yi rida kamar ka ce aznahumullahu wa rasuluhu kai ka faɗa Allah ne yake Allah ya wadatar da su ma'aiki ya wadatar da su Allah ya zamo almuguni ma'aiki ya zamanto almuguni haka dan Allah subhanahu ta'ala ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama yace wa ma ramaita yayi kori kuma yace iz ramaita yayi isbati amma da yake magana kan sahaba yake falam taqtuluhu walakin Allah qatalahu yayi nafiyin katulu din sannan kuma ya tabbatar wa kansa bai ce falam taqtuluhum iz qataltum ba walakin Allah qatalahum bai fadi haka ba falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum haka yace amma kan ma'aiki wa ma ramaita da yace sai yace iz ramaita bai ce wa ma ramaita walakin Allah rami ba kamar da yace falam taqtuluhu walakin Allah qatalahum a wa ma ramaita iz ramaita domin ya tabbatar wa kansa rimaya da ramiyu kuma ya tabbatar wa ma'aikin rimaya da rai su haɗu ɗaya su zama tu ɗaya haka Allah ya ce wai taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi kuma yace wa an'amta alayhi haka ce an'ama Allahu alayhi ba magana ya kare al-mun'im mai ni'imantarwa Allah amma ka ce Allah mai ni'imantarwa sannan kuma shi ma ma'aiki mai ni'imantarwa abubuwan da a yau in ka faɗe su a wake sai a ce kayi shirka ko ka kai ma'aiki inda bai kai ba alhali waɗannan ayoyi ko maganganu kalmomi ba wai rabi'u usman baba ne ya faɗe su ba ko kuma fadar bege da makamantansu Allah ne da kansa ya tabbatar da waɗannan abubuwa waɗanda la'alla aka furta su za a ce wai ko kafirci ne shi ne maulan mushe ibrahim ya yake cewa yake cewa litansub lahu ma shi'ta la tattashir kufra duk abin da kake so idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi in kace ma'aiki shi abdullahi ne bawan Allah ne ka aje shi a makami ta ubudiyya ko fa qul fihi litansub lahu ma shi'ta duk abin da kake so ka nasabta masa la tattashir kufra karka ji tsoron cewa in na ce kaza a kansa za a ce na kafirta karka ji tsoron wannan ba za ka kafirta ba saboda ga kalmomi zahirin su in kai ne ko ni ne na faɗa za a ce kafirci ne kuma ga Allah ya faɗa to saboda haka lokaci yana kurewa fagen na su maulan mu Sheikh Mansur ne mun share musu fage kuma mu mu gabatar da su ne muka hau wannan mimbari to za mu taƙaita a nan Allah subhanahu ta'ala ya albarkaci waɗannan matasa ya yawaita dukiyarsu ya ɗaukaka kuma darajojinsu na aikin gwamnati da makamacin wannan duk wanda yake da musharaka a cikin wannan aiki Allah subhanahu ta'ala ya saka mishi da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
a rubuce ga wani na faɗa cewa ba wani tafi su ko gari bayani a kai in sha Allah zan kira mai karatu ku na gaba shi ne ba goma da yanzu da garin kudin su wato zubar bayani akan darajojin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai kira shi ne malam Musa Aliyu kudin su malam Musa Aliyu da kudin Mashkura.
الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين شادوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ɗan'uwa musulmai muna taya juna farin ciki da ganin wannan farfajiya wacce take cike da masoyan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan muna cikin gari wanda jigogi ku wanda suka assasa wa duniya son annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsu Allah maɗaukacin sarki samar da su a wannan gari to duk da cewa mai gabatarwa ya ce zan ce wani abu ne game da darajojin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kalma ta daraja kalma ce wacce take nuna mataki to idan aka ce daraja kafin a bayyana maka darajar wani ya kamata kai ka san a wani daraja kake wato sanin darajanka shi ne mabuɗin sanin darajan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cikin alkur'ani huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum Allah madaukakin sarki na cewa Allah shi ya sanya ku kalifofinsa a bayan ƙasa sannan ya ɗaga darajar wasu akan wasu cikin abin da ya ba su wannan abin da ya ba su zai iya ɗaukar nau'in abubuwa daban-daban wannan kalma kalma ce wanda ya kamata musulmai su nutsu su binciki me Allah maɗaukakin sarki ke nufi da ita to aƙalla Allah maɗaukakin sarki ya kasa bayi kashi biyar wato hatta bayi bayinsa ya musu mataki mataki mataki guda biyar akwai bayin da Allah maɗaukacin sarki ke ce da su ibadullahi mukulasi sannan akwai bayi wanda Allah maɗaukacin sarki ke ce da su ibadullahi mukramu sannan akwai bayin da Allah maɗaukacin sarki ke ce da su ibadur rahman sannan akwai bayi wanda Allah maɗaukacin sarki ke ce da su ibadul lazina amanu sannan akwai bayin da Allah ke ce da su ibadullah sai Allah ya shiru wannan ya nuna bayi suna da matakin daraja guda biyar a cikin wannan matakin daraja guda biyar kowane irin nau'i na bawa akwai irin hankalin da Allah ya yi masa wanda yake fahimtar Allah da shi misali bayin farko Allah yana cewa kaifin hankalin su ulul aidi wal absar na biyu Allah na ce musu ulul absar na uku Allah na ce musu ulul albab na hudu Allah madaukakin sarki na ce musu qaumun ya'qilun na karshe aksaruhum la ya'qilu ina ji muna tafiya to za mu fara daga bayi na farko bayin farko su ne annabawan Allah da manzannin Allah manzannin Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ƙira wadda bai taɓa yi wa wata halitta irin wannan ƙira ba saboda ƙirar Allah maɗaukakin sarki na cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واتو albarkan sunaye sun tabbata ga ubangijin nan da ya saukar maka da alkur'ani don ka kasance mai wa'azi wa alam idan an ce alam idan ka cire Allah to dukkan halittar Allah alam ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne mai wa'azi wa Adam saboda haka shi mai wa'azi ne cikin mala'iku mai wa'azi ne cikin mutane mai wa'azi ne cikin dabbobi mai wa'azi ne cikin kwari mai wa'azi ne cikin jimada irin abin da suke sandararru to ba ka iya Allah bai iya turowa mai wa'azi ga al'umma sai ya daidaita komanta daidai da wannan. Saboda haka za mu iya cewa, ƙiran annabci wata ƙira ne wacce idan yana tare da mala'iku tsarin halittarsa za ta zama daidai da tasu. Lokacin da ya dawo cikin mutane sai ya zama haka. don su fahimce shi in ya koma cikin dabbobi haka haka cikin kowace halitta saboda haka Allah yake cewa sidghata Allah wa man ahsanu min Allah sidgha wa nahnu lahu abidun wato kirar Allah ne wanda Allah bai taba yin kiran da ta kai ta ba wannan shine hakikanin annabi saboda haka Allah na ce musu ibadullahi mukhlasi saboda su tsarkin zuciyarsu ga Allah bai yiwuwa ba zai taɓa yiwuwa su haɗa wani abu da Allah a zuciyarsu ba za ga annabi Musa alaihi salam Allah yana cewa waskur fi kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya mukhlasan wato mai tsarkin zuciya mukhlasan ke za ka ga misali annabi yusuf alaihi salam walakar hamad bihi wa hamad biha laula an ra'a burhana rabbi sai Allah madaukakin sarki yace kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin har abada wato zuciyar annabi ba za ta taɓa ɗarsasa wani abu wanda ba Allah ba. Wani wuri Allah yana cewa, Waskur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar inna akhlasnakum bi khalisatin dhikra dar wa innakum indana lamina al-mustafaina al-akhyar akhlasnakum bi khalisatin dhikra dar mun tsarkake zuciyarsu da darsasa tunani na duniya wato idan ka ji Allah madaukakin sarki ya ce annabi la tushrik cikin alqur'ani to abin da ake nufi wato daidai da kiftawan ido idan zuciyarsa ta kada sai a ce la tushrik billah shi shirka a wurinsa shine ya jefa wani abu tunani komin kashinsa wanda ya shafi duniya saboda haka waɗanda ba su fahimci Allah ba ba su da ilimin Allah sai ka ji suna haɗa annabi da shirka ba su gane abin da Allah ke nufi ba akhlasnahum bi khalisatin zikradda ina ji an fahimce ni wannan annabi kenan sune ne ibadullahi al-mukhlasi muna so mu dawo kan waɗanda muke so mu yi magana akan su na biyu sune ibadullahi al-muqrabu wannan sune mala'iku su Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa qalu takazzur rahman walada bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun su kuma mala'iku ibadun mukramun wato su ba su da wata kalma da suke iya gudanarwa sai kawai tsarkake Allah ina ji muna tafiya su tsarkake Allah kawai shi ne kalmar da yake gudana bakin su to su suna burin su samu matsayin annabawa wannan su ne ibadun mukram na uku su ne ibadun rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah madaukakin sarki ya ce musu ibadur rahman sunan su kenan bayin Allah halka Allah yake ce musu ibadur rahman sunan su kenan saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake faɗi ne su wajen tafiya yadda suka fuskanci Allah ba ruwansu da kowa idza qadaba umul jahiluna qalu salama su kwana suna sujada ga Allah su kwana suna bautawa Allah wannan shine sifar su ibadur rahman ce sai ibadul ladina amanu ya ibadul ladina amanu taqu rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب kashi na uku sune ibadun ladina amanu bayi waɗanda suke da imani wanda imani yayi nauyi a zuciyarsu ba sa kafan Allah na biyar sune ibadullah wannan kuma mumuni mai sako mai imani wanda yake sako kawai sunansa ibadullah muna tafiya so a mukami na daraja ina so ne magana ne an ce darajar sahabbai ana samun daraja ne ta wuri uku wurin farko shine daraja ta bangaren imani na biyu daraja ta bangaren aiki na uku daraja ta bangaren kusaci sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce mana innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثلاثة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah madaukakin sarki ya ce mummunan nan waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu tana bakirkita idan an karanta musu ayoyin Allah tana ƙara musu imani suna yin sallah suna fitarwa cikin abin da muka azurta su wayannan su ne haƙiƙanin masu imani yadda kuma za ka fahimci haka shi ne Allah madaukakin sarki ya keɓe su da wasu daraja lokacin da aka fito yakin badar Allah yana cewa in yugashi kumun nu'asa amanatan min wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an li tasfirakum bihi wa yusib ankum rijsa shaytan وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام wannan daraja har abada ba wanda ya sai same shi a duniya wannan darajoji guda shida na farko Allah maɗaukacin sarki a cikin tsoro ana matsanancin tsoro ya sa musu bacci saboda amincewa na biyu Allah ya saukar musu da ruwa na uku Allah ya ce ya tsarkake su da kalmar Allah Allah maɗaukacin sarki ce ya tsarkake su li tsakira kumbi me kake nema Allah ya ce ya tsarkake su sannan Allah maɗaukacin sarki ya sake cewa bayan ya ce ya tsarkake su li tsakira kumbi sai ya ce wani tiba an kumrista shaitan dukkan kazantar shaitan Allah ya kore muku shi akwai wani abin da muke nema akwai wanda ya samu wannan mukami a duniya Allah ya fito ya ce da kai ya kawar ya wanke maka dukkan kazantar shedan a jikinka kuma ya tsarkake ka wani yurbida ala qulubim Allah ya daure zukatansu da imani akwai wanda ya sai samu wannan Allah ya faɗa ya ce ya ya daure zuciyarka da imani wani sabbita bil aqdam kuma ya tabbatar da diddigen ka kan musulunci wannan mukami guda shida har abada ba wanda ya taka shi a mukamin imani sannan a mukamin imani Allah ya sake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا أبوا غدا بيار har abada ba wanda ya sai sage shi Allah ya fito ya ce ya yarda da kai radiyallahu anil mu'minin kana sai Allah ya saukar da shi ya yarda da kai in yubayi'unaka lokacin da suke mubai'a har abada ba mai taka mukamin mubai'a a duniya in ba sahabi ba babu ka tsora hannunka akan na annabi babu su suka kai wannan mukami in yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubi Allah ya fito ya ce ya san abin da yake zuciyarka karshen imani ke babu wani wanda ya isa taka wannan mukami Allah ya fito da kansa ya ce ya san abin da yake zuciyarka fa alima ma fi qulubi sannan Allah ya sake cewa fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da dukkan abin da ake ce mana nutsuwa ya sa a zuciyarka wa asabakum fatan qariba Allah ya baka lada wanda bai san iyakansa ba muqani guda biyar har abada ba mai samu ba mai samun waɗannan mukamai babu ba a yi ba ba za a yi abu na uku a mukamin imani su ne waɗanda suka ɗau suka samu hasken annabi kai tsaye daga wurinsa Allah yana gaya mana cewa Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره في كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حكمه yusabbihu lahu fiha bil gudur wal asal rijalun la tulhihim tijaratu ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله an gama ai an gama an gama ibrahim sake samu ba an gama ko su ne wanda suka karfi haske na karshe daga wajen annabi yadda hasken Allah ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam haka su ma suka karbi hasken har Allah yana fadan yadda suka karba ya sun karba fi buyutin a dakunan masallatan annabi nan ne yusarru fi khasmu yusabbihu lahu bi abil quti wal asas nan suka samu hasken da har abada ba za ka samu ba har abada ba za ka samu kuma Allah ya fito ya ce kowa da ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wasu mutane ne suwa ne suwa ne suwa ne su ne wanda suka zauna a masallaci ba su je kasuwa ba su je ko ina ba su ne wanda suka samu wannan hasken to me muke nema to abin da yake damun mu shi ne rashin sanin kai waye balle ka san darajar wani shi ne kai baka san kanka ba shi ne damuwar mu waye a insaniya tuku a matsayin mutuntaka mutum ma kashi goma sha biyu ne mai yiwa a na ƙarshe muke Allah ambaci mutum kashi goma sha biyu cikin alkurani akwai insanul muqawwam akwai insanul mabasur sannan akwai insanul makdu sannan akwai insanul mahlu sannan akwai insanul magrur sannan akwai insanul makjur sannan akwai insanul mutsuga duka mataki ne na asfalar safili ina ji ana fahimta ka akwai insanul mutsuga akwai insanul lakanut akwai insanul maksur akwai insanul mazlum wato a matsayin da muke ciki bai wuce mu zo muna insanul mazlum ba wato a matakin dan adam ma kana matakin karshe wato kaman mai lebul ne a lebul na karshe kake can insanul mazlum mazlum kake a matakin mutum ma baka kai cikakken mutum ba kai ba cikakken mutum ne a wurin Allah ba ka san daga insaniya sai a koma bashariya sai markiya sai in ka fita daga darajar mutum sai ka dawo darajar bashar daga nan sai kai kasa sai ka zama marku in ka zama marku irin wanda ba shi ba annabin nan ya yi wallazi na amanu stajibu lillahi walin rasul idza da'akum lima yuhyiku wa alamu anna allaha yaqulu baina al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tushar irin mutanen nan da Allah ya shiga tsakanin su da annabi mar'u kenan shine ranar tashin kiyama yau ya furul mar'u min aki wa ummihi wa abi an ce maka mu'min an ce maka muslim mar'u aka ce yau mai furul mar'u min aki wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani to kana mar'u ma wato darajar insaniya ma baka samu ba balle ka zo kai magana akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to yan uwa musulmai ba mu ba wanda muka biyo bayan su annabawan Allah dukkan su suna neman Allah ya hada su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zamu fahimci haka akwai wasu mutane da Allah ke ce musu salihuna cikin alkurani suwaye salihuna a matsala na taharimi Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wannan matsala ya faru ne kan matan annabi biyu Aisha ta yar sayyidina Umaru a yar sayyidina Abubakar da hafsatu ‘yar sayidina umaru sai Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka tuba to shi kenan zukatanku ta koma kamar yadda take idan kuka ce za ku yi fito na fito da annabi to fa inna Allah huwa maulahu Allah shine waliyinsa wa jibrilu sai malaika jibril shi ma waliyinsa ne wa salihul mu'minina sai mahaifanku sai Abubakar da Umar wannan ya tabbatar mana da cewa abinda Allah yake faɗa cikin alkurani salihu ko salihina su ne sahabbai a wannan matsalar matsala ta biyu a matsalar aure Allah ya gaya mana cewa wa ankihu ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yana gaya wa sahabbai wannan ya nuna salihina min ibadikum wa imaikum hatta bayi cikin sahabbai Allah yana ce musu salihuna su ake cewa salihuna a matsala na aljani lokacin da suka zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi kiransa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa suna cewa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika kidada saboda haka alqur'ani ya tabbatar da cewa waɗanda Allah yake ce musu cikin alqur'ani as-salihuna su ne sahabbai to sai mu duba matakin annabawa annabi ibrahim alaihi salam addu'arsa ta ƙarshe a duniya rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin addu'arsa ta ƙarshe ke Allah in ka bani komai to ka haɗa ni da sahabbai mu zauna ranar tashin alƙiyama aljanna abin da suke nema kenan annabi yusuf yana cewa rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah duk abin da ka bani na mulki da na fasarar mafarki da komai da komai abin da nake nema shine na kai mukami na taslimi lokacin da Allah za ka ɗaure na kuma ranar tashi alƙiyama ka haɗa ni da salihai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Sulaiman alaihi salam ya ce rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adqini bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka Allah ka sanya min godiyanka Allah ka sa mai biyayya wa iyayena Allah ka yarda da ni amma karshen addu'a Allah ka hada da salihai wannan shine hakikanin Allah inda yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainakum tarahum ruk'an sujjada يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطعه فازرع فاستغلظ فاستوى على سوقه wannan ya tabbatar da cewa ina annabi ibrahim ya san salihina cikin littafinsa ina annabi Musa ya san salihina a cikin at-taura dalika maslukun fi taura wa maslukun fil injil saboda haka ɗan uwa musulmai dukkan masifar duniya idan muna neman ta faɗa mana to mu taɓa wanda suka riko mana hasken nan suka kawo mana wallahi sayyidina umaru wani bayyanannen tarihi wanda kowa ya sani sayyidina umaru lokacin da yake mulki a shekara ta hudu da yin mulki da da kalifancinsa an yi girgizar kasa a madina yana zaune ya dau sandansa ya buga a kasa ya ce uskuni ya ar inni adalun fa in lam akun adalan fa wailul li umar ki nitsu adali ne ni idan ni ba adali bane ki saki girgizawa an ce a tarihin Madina tun daga wannan lokaci har yau ba saki girgizan kasa ba wannan bayanan da tarihi ne kowa sani kowa sani sannan a shekara ta shida yana mulki yana kalifanci na Umar gobara ta taso cikin Madina aka zo aka ce mar ai ga gobara can ta taso ta ci kaza ta ci kaza ta nufo gari sai ya kira wani bawansa ya ce ka je ka dauko mayafin da nake rufuwa da shi ka je ka ware a gaban wutan idan ba ta koma ba billahi lazi zan bar mulki a madina yau zan bar zan bar aka dauki mayafinsa aka je aka bude gaban wuta gobaran da ba sake yi ba kenan har abada ga abin da ya faru a nemi misra wanda ya yi wasiƙa ya aika wa kogi ya ce wallahi ni ne umaru ka tsaya in aikin Allah kake dan ni wakilinsa ne a bayan kasa idan ba aikin Allah kake ba ka tafi da kake so zaka tafi to yawa musulmai wato abinda zamu iya cewa shine kamar yin magana na ta fari wato bu mu san meye mu din ba balle mu san darajar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsala na imani akwai matsala na ru'ya akwai matsaloli cewa wajen malamai dan na san muna ciki a wurin kuma na ga kawai minti 40 aka ban shi yasa nake nake a gurguje to akalla yan uwa musulmai tsakaninmu da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shine kaman yadda su suka yi soyayyar mu da su ta sa mu sanya sunan nake su kamar yadda muka samu duk yanzu idan ka je ka samu a Najeriya za ka yi ka samu gari guda sunan sahabbai ne daga sunan annaba sai na sahabbai idan ka shiga gida daga sunan matan annabi sai matan sahabbai sai Aisha sai Fatima sai wa su za ka dinga ji sai Zainabu sai menene mu Zainabun nan kamar har mun maida shi saboda kawai an riga an zuba shi tsakanin al'umma to tsakanin mu da su shine addu'a da neman tawassuli da yin tabarruki da su wayannan jigogi waɗanda suke ƙasar nan a wannan gari da irin hasken da wannan gari yake haskaka duniya a yau idan muka kuskura muka muka fara taba manyan waliyan Allah to ba mu san me zai faru ba saboda haka Allah madaukakin sarki kai mana albarka da albarka wannan kasa namu Allah ka ba mu zaman lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
wasu na gaske a yankin jiri a don hana da mutane a don samun soke kafin sai mutum ya zai baya da zuwa Bismillah.